أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa yau abin nan ko za mu tashi a makama ta ita ce ta 40 ko a shafi na 442 ko ba haka ba da 444 yawa ta da da ɗai zuwa zuwa da ta biyu mun ɗanbaro wani abu ko to ala ayyati hal muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya ko ba haka ba to yace to nan za a tashi ko to ba a yi wannan ba an yi shi ko za a tashi ne akan shi to kafin mu tashi akwai abinda mun kamanta wajen abinda ba mu yi bayaninsa ba wa ahyaru min baqatin fi huqqa kalma ta huqqa ne ce ta kwanta min an yi haka ko huqqa shine kamar kwalba ko da gidan da ake sa turare an gane ko kwalbar turare ai galibi turare ai cikin kwalba ake sa shi to kun san sauro in yana cikin dan wuri matsatse ai yafi jin tsoro tunda ya san mutoshi za ta za ta zo da gaugawa shine huqqa hukka gidan wato ya kwalba karama inda ake saka turare ko da abin da ake saka turare ban sani ko mun fahimta ba yace to koda ke ce koda kaina al-khalil imamu khalil bin ahmad al-farahidi malamin sibawaihi fi arubihi a cikin ilimin sana arud wa nahwihi da nahawunsa domin an san shi da ilimin nahawu malami ne yayi fice kuma an san shi da ilmul arud an ce an san ya mishi daga al-arud daga an-nahiya ne domin shi'ir yana kula da nahiya wato ƙarshen inda kafiya take karewa an ce shi ya kirkiro wannan ilimi wazani guda goma sha shidda ko ba haka ba amma daga baya cikin shi irul muwalladin an samu ɗansu auza na fata an fice da ilmul arud ilimi ne wanda yanzu ana karatun shi a jami'o'i kun da ya sani duk wanda ke son sha'ir ana buƙatar wazan kin shi in ba yanzu da suka kirkiro ash-shi'rul hurr ba ash-shi'rul hurr wanda kuma tsohon ambasada na ƙasar Suriya ban sani ba ina ganin a Ingila ne ya zama wanga waki da suna nizar qabbani yana daga cikin ruwa da na wannan sha'ir a sha'irul hur an gane ko wanda bai tahiya akan qawafi ina fata na fahimta ta to wa jariran fi ghazlihi wa hajwihi kuma koda akai jarir kenan koda ka kasance kai ajjari domin shi wannan yana da alaka da abin nan habka daga habka jariran kenan duk shi ke karantar da su habka misali alhasana an gane ko wa sha'biyya wal khalila wa jariran fi ghazalihi fi ghazalihi a cikin waƙen shi na yabon mata shi ake kira ghazal ina fata an fince ni ghazal kamar yabon mace kwadin sifofinta an gane ko jarir ya shahara da wannan cikin shu'ara al-aghradu shi'riyya akwai al-ihja akwai al-madhu akwai al-dhammu an gane ko akwai su aghradu da dama waɗanda zaka iya karatun su kai bincike mai yawa ka ɗauko shi'ir misali uslubul ghazal shi'ir al-jahili shi'ir al-islami zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dawla al-umawiyya ad-dawla al-abbasiyya ad-dawla al-andalusiyya zaman ad-dawla al-mutatabi'a in yayi maka yawa ka rage dan mushrifi cewa yayi yawa asrul hadith hakan ga sai ka samu al-ghazal yadda ake yabon mace wanda sun nuna yana daga cikin abin da shumru'ul qais ya fifice akan sa a cikin shu'ara shine al-ghazal ko ba haka ba shi imru'ul qais ya fice ne akan yabon mace da doki shi kuma zuhairu ibn abi sulma ya yi fice wajen hikima shi yasa ake kiransa sha'irul hawliyat dan daga shekara sai shekara ake ganin shi galibi yazo a suqu ukkab yayi abin nan lokacin da muke saudiya muna karatu an kai mu inda suqu ukkab take an kewaye ta yanzu tana matsayin wurin tarihi ba kasuwa bace ina fata an fincin can ne larabawa ya arduna ash'arahum hatta na biyu zubiyani an kasance ana kafa mishi abinda yana sauraron sha'ir da mai kyau da wanda ba mai kyau ba cikin usulubun naq za ku ga ana kawo wannan mun fahimta to jai jariru yayi fice wajen al-ghazal abiyatul ghazal kuma suna da yawa a cikin larabci duk fannin da ka dauka ghazal madah madahakin shi akwai abubuwa da dama madhul muluk madhul ulama madhu kaza madhu kaza madhu kaza babi ne mai yawa kuma bincike ne mai yawa wa hajwihi da kuma zambo zambo shine ka ambaci sifofi munana wanda an ce ahja baitin qalat arab na jarir ne baiti wanda ba a taba samun cikin zambo ba wanda wani ya yi shi a cikin larabci to har yanzu dai an ce ba a samu irin na wato abin nan ba jarir da shi da faras da dama suna bugawa da akhtal to amma akhtal shi bayan su yake galibin inda abin ya fi tsalli tsakanin wato jarir da kuma wato abin nan da shi da faras da suna cewa a zamanin daular umawiyya wata rana jarir yana yawo cikin kasuwa ya je kamar sayan kaya ko wani abu haka sai aka haɗu da farazdak shi ko farazdak yana tare da ɗiyan sarki sarakai ko tare da sarkin na wannan lokaci ko da ya gan shi ya fara mai kasida ya fara zabon shi shi farazdak ya fara zambon jari to kasan wani bi mutane suna iya harawa amma su ba su son a yi musu ko ba haka ba shine matsalar mutane in kasan inda zaka kai hari kai baka san wanda za a kai maka ba shi yasa mutane su yi hattara kana ɗalibi kana kokari ma mutane raddi baka sani ba yan an ka saurari raddin ka wanda za a mallaka kai sai ka rushe ayi hattara wallahi mutane da ka gani wani zai kyale ka sai kai wata uku kana raddi dushi tattaro haukar da kai shi baka waki da ita jariri yace qaumun idza istanbaha al-kalbu dayfahum qalu li ummihim buli alan nari fatumsiku al-bawla bukhlan an tajuda bihi wa ma tunzilu illa bi miqdari wai kaumin mutane na idan stan ba halkalbu zai fahimu idan karensu ya yi ma bako haushi al'ada ta larabawa masu masu karamci da daddare suna kunna wuta saboda in mutum na nesa in yi tsinkai su ya je ya nemi taimako sannan kuma ba su ajiye kare saboda bako na iya kusanta su to amma marowaci sai ya ajiye kare da daddare sai masa haushi kuma da daddare baya kunna wuta da ya ji haushi sai tattara kayan shi baccin shi gidan baya bada taimako al'ada da yanzu waɗansu ke yi su sa kare cikin gidansu to yace idza stamba hal kalbu dayfahumu in karen su yayi mu bakon su haushi kenan sun kasan akwai mutum tafi qalu li ummihim sai su ce wa uwarsu wai kaji dan tsarin zambo buni alan dari kai mu wuta hitsari wai ba su iya ɗiban ruwan rijiya su kashe amma saboda tsanani sai su sa uwarsu ta yi hitsari ga wuta a kashe wuta to ita ko uwar da ta fi su fatum sikul baula bukhlan an ta judubi sai ta rike hitsarin nata ba ta yin kyauta da shi ya ce wa matu nazirhu illa bi miqdari sai dai dan kadan saboda tsardayin ruwa ka ko san wanga baiti an ce ahja baitin qalatul arab amma kuma ban sani ba wani in ya samu wanda ya fi shi sai shi fada an gane ko wa qussan ko ba haka ba wa qussan fi fasahatihi wa khitabatihi ko da akai qus bin sa'ida an gane ko wani mutum ne wanda ya kai matuka cikin fasaha kwarewa wajen zance da hausa yanci mutum yana da fasaha ana nufin yana da hazaka amma su lalata ce fasaha shine mutumin da ya kware wajen yin magana bayani wanda ake ganewa wani lokaci kuma kalima ta fasaha ana amfani da ita ka yi bayani a ji kalimomi sun fito shi yasa annabi musa ce wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarida an yusaddiqu na afsahu minni bai ce bayanan ba lisanan nan yana nufin magana ni in ina magana ba ta fitowa an gane ko amma shi kuma in yana magana ana fahimta ba wai ya fi shi fasaha bane ta ikwarewa wajen zance don da yawa daga cikin malaman balaga sai ka suna kawo wannan istishhad malamai suka ce istishhad nan bai yi ba don ba wai ya fi shi balaga bane a'a ya fi shi in yayi magana tana fitowa ina fata an fahimci ni wa khitabatihi da khitabarsa malamai aljam'u bainan nusus ta alqur'ani da hadisai suke cewa anan akwai wani iskari shi annabi Musa ya roƙi Allah ya ce, Rabbi shirah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira sai Allah ce qala qad utita su'laka ya Musa an baka to nan da an ka ce su'laka ba abu guda ake nufi ba domin su'ul na an yi idafa shi zuwa ga ma'arifa ya koma jam'i don abin da ya roƙa an kace an bashi mun gane wannan da kyau ko to yanzu wannan ta ƙare kamar wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ana nufin ni'imomin Allah ba ni'ima ɗaya ba to ya daga cikin abin da ya roƙa ce wa halul uqdatan bil lisani yafqahu qawli ko ba ka nan bane to kuma an ce an karba sai ga fir'auna kuma cewa annabi Musa yana bayani ba a ganewa ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين توقع كما الله يقول قد أوتيت سؤلك sai malamai suka yi magana suka ce abinda ake son a ce na farko fir'auna ƙarya yake yi da Allah ce kad utita su'ulaka an karba maka ma'ana ba an jaye illa gaba ɗaya bane an jaye illa ta fuskar da in yana magana ana ganewa amma shi fir'auna makiyin Allah ne ya yi ƙarya ya ce shi a Allah bal ma ya yi ƙarya da tahita ya ce shi ne ubangiji don wanda ya ce shi abin bauta ne ba ɗaya shi da wanda ya ce shi a ubangiji ba domin kalima ta rububiyya ka fahimce ni tana nuna alkhalqu wal milku wat tadbir amma da yace ma alimtu lakum min ilahin gari ta yi can nan ce ibada ake yi to in yace shine rabbu ai ta baci kuma sai ya nuna ma al'a'ala in ma akwai Allah shine a all over gaba ɗaya na ƙarshen su to kenan dan yayi ma annabi Musa ƙarya wanda ya ma Allah ƙarya ai bai jin kuma shi mawa annabi Musa ƙarya kenan Allah ya karɓi addu'ar shi an ɗauke wannan ciwon amma dan saurar da akwai ita ce yake nan yana magana kanta mun fahimci wannan shi yasa kai hattara ayoyi yanzu na ana ɗauko maka ishkai to wa Abdul Hamida ko da kai Abdul Hamid ko ba haka ba fi balagatihi a cikin balagarsa wa kitabatihi da rubutunsa wa aba amrin kuma ko kai aba amrin fi qira'atihi a cikin qira'arsa wa i'rabihi da i'rabinsa abu amr ibn al-ala al-basri wanda qari ne daga cikin qurra'us sab'a ko ba haka ba eh abu amr al-basri cikin qurra'us sab'a sannan kuma shi cikin qurra'ul ashra domin duk wanda ya shiga cikin sab'a yana shiga cikin ashra amma ba duk wanda ya shiga cikin sab'a bai ke shiga cikin ba duk wanda ya shiga cikin ashra bai ke shiga cikin sab'a mun fahimci wannan al-qira'atul ashra al-kubra da as-sughra al-kubra da as-sughra as-sughra shine wato ka hada shatibiyya da ad-durra al-mudi'a al-mutammima lil 'ashr as-salatu as-salasa al-mutammima lil 'ashr as-sughra kenan sai ka hada ita shatibiyya baiti 1173 duk suna karewa da lamun ka haddace su ka hada da durrul mudi'a baiti 200 da wani abu ka haddace ka hada al-qira'at al-ashr as-sughra sai ka haddace kuma baiti 1000 da wani abu su ko cikin qira'at al-ashr al-kubra tayyibatun nashr ko kuma ka samu al-shamil fil qira'at al-ashr an tariq ash-shatibiyya wa ad-durra da an tariqi tayyibat an-nashr sannan ko kuma mushaf as-sahaba an tariq ash-shatibiyya wa ad-durra ko kuma an tariq tayyibat an-nashr hudu kenan ko kuma al-muyassar fil qira'at al-arba'i ashar sai ka hada su qira'o'i gaba dai shatibiyya baiti 1173 dukkan su suna karewa da lamun la la la la la la kaji imamu shatibi yace wa alfafuha وأبياتها ألف تزيد ثلاثة وما وما مئة سبعون زهرا وكملا وأبياتها ألف تزيد ثلاثة نوكينا إيه؟ وأبياتها ألف تو تزيد ثلاثة إيه؟ ده أكو كينا تو وما مئة uku to saba'una zuhuran wa kummala kenan ga dubu ga uku ga ɗari ga saba'in saboda baiti na bai iya kaso ya ce dubu da ɗari da saba'in da uku sai cewa abu ya tuha alfun ta zidu salafatan wa ma'ami'atin saba'una zuhuran wa kummala dukkansu kuma da lamu suke karewa haka ita ma durul mudi a dukkanta da lamu take karewa banda shi abin da sabanin taibatun na shirin lokaci na sabawa yake cewa bada'tu bi bismillahi fi nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa maw'ila wa thannaytu sallallahu rabbi ala ar-ridha muhammadin al-muhda ila an-nas mursala wa itratihi thumma as-sahabati thumma man talahum ala al-ihsan bil khair wa bala wa thallathtu anna alhamdulillahi da'iman wa ma laysa mabdu'an bihi ajzamu al-ala wa ba'du fahablu حبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كلترجح عليه مريحا وموكلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ذل, الرذا ذل الرذانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء وأغنى غناء واهب متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسة وبع نفسك الدنيا بأنفاسها رأسها العلا جزى الله بالخيرات أنا أعمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماع العدل سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شوب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تعثلا ومكة في عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كافر القوم معتلى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحل يزيده سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي أنه تقبلا وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أضاعوا فقد ساعت شذا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن ملتلا ممثلا رواه خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا وهو محصلا وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا لما كان في الإحرام فيه تسربرا لوارثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا بعد رسي علم القراءة مكيبا وما هكذا ده هكذا sai a hardace shatabiya da durra alaramma goma kenan sanda a hardace tsayyabatun da shiri goma kubra to yace to wa aba amrin fi qira'atihi wa i'rabihi a cikin qira'a shi da i'rab zaka iski malamin qira'at ne kuma malamin wato lugari wani lokaci kusa akwai malamai da ake kira wato almutafanninu wani malami fanni guda yayi zurfi a ciki wani malami zaka sai Allah ya hore mishi fanninnuka da dama kuma galibi a ilimin zauri ake samun malamai mutafanninu saboda a jami'a zaka iske ana yin takhassus an gane ko to in ba kana dauka karatu ga sauran malamai ba ko dalibai ɗan uwanka an kaje a jami'a da ɗan surare sai da mutu fanni guda ne zaka kware a cikin sa shi yasa a zaure zaka samu malami mutafannin ya san wannan ya san wannan ya san wannan an gane ko to Abu Amr yana daga cikin masu al-i'rab da kuma al-qira'at kamar yadda Kisa'i qari ne kuma malamin lugani na hauki nan wa ibn Quraib wa ibn Quraib kuma ko da akai ibn Quraib an gane ko ibn Quraib shine al-Asma'i ko ba haka ba Abdul Malik bin al-Quraib al-Asma'i babban malamin lugha wanda yace ya haddace urjuza ina ganin kamar kusan 73 a cikin larabci Abdul Malik bin Quraib al-Asma'i wanda sun ka hadu da Harun al-Rashid lokacin da an kai wannan kissa ta sautu safiri bulbuli ai kun san ta ko wawa an zo baitutuka ne to ba sai mun kawo shi batun da yau mun kawo shatibiya almuhimmu dai sun tattauna da shi da Harun al-Rashid Harun al-Rashid a wancan lokaci daular Abbasiyya duk mutumin da duk mutumin da ya yi kasida ko wani a littafi na ilimi za a auna nauyin littafinka daidai zinare da za a biya ka shi yasa daular abbasiyya sun kai insha na darul hikma lokacin ilimi yana da daraja shi yasa aka samu adab a wannan lokaci da rubuce-rubuce da tarjama sun yi karfi harakatu ta'alif a zamanin daular abbasiyya saboda hukuma tana taimakawa to shi haruna rashid yana da wata matsala yana haddace abu in ya ji su lokaci guda yana da yaro wanda in an maimaita su biyu har da cewa kai akwai wata yar jariya gare shi kamar yarinya mai aiki cikin gida ko mu ce baiwa ita ma har da cewa ta kai in an karanta su uku to yanzu kawai da ka zo da kasida sha'ir ya zauna gidan shi rubuta kasida in ya rubuta kasida da ya zo sai haruna da shi da ce kasan sharuɗa ne ko eh wani bai taɓa wannan kasida ba ce to haka nan da sai sha'ir ya karanta ko da ka karanta haruna da shi da har da ci a in ya ce a to sai sai haruna da shi da ce ga kasida ta kai an taɓa yin ta ta ce a ba haka nan ba sai ce to bari sai ya karanta ko da yake karantawa yaro shi ko ya maimaita ya dauki sai yaro ya ce sai ce yaro taho sai shi yarinya tana can sai ce ke zo sai ta maimaita na uku sai to kaga kasu da ka an yi ta Haruna Rashid haka yabba mutane wahala shi al'amari duk in ya ɓaci sai an kashe gawa ga manya sai aka zo aka wada Abdul Malik bin Quraib bin Quraib al-Asma'i aka ce mishi to harka ta ɓaci harunan rashidu wa yana ya ɗauki wani salo mu ya hana wani haƙƙin mu muna wahala ana zo ana ce an yi abin ka kuma mun gane babu wanda ya sani sai ce ba komai yana kokarin abin gari tan abin ga tsare dukiyar al'umma kuma ni da san wanda zan yi dashi shikenan asma isa ya rawani yazo da kauye yazo da kauye ya arabi balarabin kauye kaka yace kasida ne zo da ita to ka san sharuɗa ce na san sharuɗa wani bai taɓa yin ta ba ya ce to i sai ya haɗa kalmomi masu hatsari waɗanda kwakwalwa ba ta ƙirƙi su lokaci guda sautu safiril bulbuli hayyaja qalbi tamili ko athamili الماء والزهر معا مع لحل ظهر المقلي فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي قالت له حين كذا انهد وجه بالنقل والطبل طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب شوى شوى وشاهشوا على حمار أهجلي والنار والنار وغرد الكمر يميل ملل في ملل ko ba haka ba har zuwa ƙarshen ƙasida yake cewa lakin da ni mashaitu hariban ala himarin ahjali nazamtu qasidatan ya'zuzu anha al-adabu li aqulu fi matla'iha sautu safir al-bulbul haruna da shi da yace a ƙasida ga shi bai yata yace yaro kaka ka akwai wani abin cewa mai gida babu yarin ya kaka ta ce ita ma babu an ka ce to yanzu ka kawo abin da ka rubuta sai a auna a baka yace to ba matsala ya zo ga kasida na rubuto ta ne wato akan allo na iccen da biyu ashe kututturin iccen da biyu na ɗauka ko da an ka aza duk nauyin kilo zinariya ya ta kai nauyin kilo 200 sai haruna da shi da cewa ga mutum bayyar rashi ba ku bude mai rauni ko da an ka bude rauni sai ga asma'i ya ce to ya za ka yi haka ga ya ce to ai kai ma ka cutar da mutane na ya ce to na bari to an dai kawo abin nan yau karatu da dabin sun wadda akwai shi ba ala ayyati hal وابن قريب وابن وابن قريب في روايته عن اعرابه كنن عن اعرابه كو عن اعرابه كنن ابن قريب في روايته akan riwayarsa an a'rabihi daga mutanen sa wato na kauye an gane ko wato taimakon da kenan yayi musu ko da kai ibn qurayb al-asma'i babban masanin lugha ne atadhunnu li ardaka imaman li mihrabi kai da tun yanzu in dauke ka limami na mihrabi wurin sallah ta ai ma'ana gina na kenan ko ba haka ba wato tana siffan tashina wato abin nan kamar eh an ce imam kun san mihrab in kana sallah kana kallon abu yana kallon ka to kinan kamar yadda limami yake kallon alqibla namiji wani lokaci yana kallon matarsa ita ba ta yarda bai zaman to mijin ta har ya zo ya kwanciya da ita an gane ko tunda dole sai an yi gaba da gaba shine take son ta ce wa husaman liqrabi kana son in dauke ka husaman takobi shine al-husam an gane ko liqrabi ga kubena kube wurin da ake sa wa takobi gidan takobi shine qirab la wallahi ta ce a'a wallahi ban yadda ba la ita daban take sannan kuma wallahi ba tana nuhin la wallahi ba sai an yi hattara wajen alfaslu wal wasl cikin ilmul balaga tana yiwa abu yana da alaka da can abin da ya wuce sannan ya zo na ranga shi yasa tafsirin alqur'ani in baka gane waccan kalima ba ta da alaka da waccan ba yanzu da kana fassara da ba daidai sai ka gane cewa da nan magana ta tsaya aljumal sannan ma mal alaka bainal jumla wal jumal shi yasa tafsiri na ibnu ashur yake kula da wato al alaka bainal ayati wal alaka bainal jumal mun fahimci wannan da ko la tace aha wallahi ko ba zai yiwa ba wala bawwaba ko libabi ko wala bawwaba babu bawwab ya an ce bawwaba ana nufin mai tsaro kenan libabi ga kohata wala asan babu abin nan sanda ya an ce kofa in an ce kofa ba ta da mai tsaro ai ta san kiran kowa ya ga dama ya shiga ko ina fata an fahimce ni wala asan li jirabi babu sanda ga jirabi burgami na in za su yin balaguro wannan burgami su akwai is sanda da suke rataya ta to in babu ai kaga shekin nan daukar shi ya zama matsala fa qala lahum alqadi alqali yace arakuma shannan wa tabaqa al'amarin ku daga alamun kamar shannu na da tabaqa shannu sunan wani namiji ne tabaqa sunan wata mace ce to namiji in yana son mace galibi yana son a hadu ko ba haka nan bane shi yasa ko uban shi zai aikin shi wani wuri in dai akwai randevu tsakanin shi da ita ranar ne sai ya ɓaci mace in tana da randevu da masoyinta ko ubanta ko uwarta sun kasa ta aiki an samu matsala surtu yanzu da suke iya ɗaukar randevu ta whatsapp sai a ɗauki lokaci shi yasa kafin ya zo ran nan ba ta aiki shi ba ya shirya an dibi tuwahin da za a yi an abin nan an shace kai in mai a shacewa ne in aski za a yi aje a yi aski a dibi tuwahi masu tsada sannan takalmi a goge su in an jima kuma a sake gogewa in an jima a sake gogewa a samu mushuwar wanda in kasa ta taho sai an dan buge ta daga kafa sannan aje ko ba haka ba sannan kuma in mutum yana son mace galibi za ta yi mai tasiri da wani lokaci za ka iska hanyar da mata ka bi shi na ɗan sun shi ɗan binan dai ko da dai a ce dai an dai ɗan haɗu ko ba haka ba wafaka shannun tabaka to wannan shannu yana son wata mata ce to shikenan sai suka hadu dama yana jiran ya ganta galibi kuma idan mutum yana son mace ana kokarin musamman in shi da makiya a cikin wannan karcin ko cikin wannan gida karya ta ta kari za su yi duk hanyar da za su bi ba haɗuwa ma da gaisuwa duk za a yi a hana in tana da waya a amshi to waɗannan mutanen duk ya kai su ta jahannama a duk in jahannama na gare shi masu hana mai shiga ga masoya ta yi a duk waɗannan mutane shi a wajen shi in dai an ba shi kilin jahannama wallahi shi na kai su babu lokaci kamar majnunu laila qissatu majnunu laila almuhimmu dai shi shannu ya haɗu da tabaka kenan an haɗu daidai da daidai wato daidai ta haɗu da daidai an daidaita wa hid'atan wa bunduqa hid'a sunan wani tsuntsu ne ina fata an fahimce ni wani tsuntsu ne karami ina fata an fahimce ni an ce ya haɗu da wato abin nan bunduka sun ce za a fassara shi can abin da yake nufi da shi amma dai tsuntsu ne kenan ya haɗu da bunduka ba musa abin da suke son su ce ba nan da bunduka sun ce za su fassara shi amma sun ce kamar nan kamar abubuwa ne wanda sun daidaita ne ake nufi sun haɗu ina fata an fahimci kamar abubuwan da daidai sun daidaita mailimci ya haɗu da mailimci dan kwaya haɗu da dan kwaya kuma shikenan ba ko ba haka nan bane dan giya haɗu da dan giya ai shikenan suna ba da kissar dan giya to sha giya yayi tilip sai ji hitsari sai zo daidai icci shi na son shi hitsari a sha ko dan giya shi ma ya sha giya ya zambi nan zambi wurin nan kawai sai da ji ana tana na mai hitsari ga kai yace kai wani shege na annan shi na mai hitsari yace kai ba kai ba hitsari na akai ba ruwan sama na aka yi ce ruwan sama na aka ce ya ce ina ruwan Allah Allah ita ruwanka an giya an giya bala'i to Allah kai mu da tsaki fatruk ayyuhar rajulul ladada kabar ya kai wannan namiji alladada jayayya ita ce ma alladat an gane ko an gane ko wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam ko ba haka ba abin nan fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi al-muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda cikin hadisi ma su ne mutanen da Allah fi kyama hadisi na Aisha ko al-alad ko wasluk fi sayrika al-jadada wasluk ka shiga fi sayrika a cikin hanyarka tafiya ita ce a asayr hanyarka aljadada hanya wadda take miƙaƙƙa an gane ko asalinsa wato ƙasa wadda take mai busassan ƙasa wadda yana taka ta ba ƙasa ba ta ƙafa ba ta yin ƙasa amma na an ce aljadad ana nufin ka miƙe tsaye kai bayani a gane wa amma anta wa amma anti ke kuma fa fukki an sibabihi ke kame an gane ko kuffi ke kame an sibabihi daga zaginsa sibabul muslim fusu wa qitaluhu kufr wa qirri ko wa ƙirri ma'ana hankalinki ya kwanta daga ƙarra ya ƙurruna shi ne abin da ya tabbata ko abin da ya sanyi an gane ko wato a wancan akwai saɓani wajen shi amma fakuli wa shirabi wa ƙarri aina wancan wa ƙarna fi buyuti kunna kadiba cikin albaharul muhit daga maganganu da dama akwai ɗansu malamai sun ce daga waƙara ne daga alwaƙar ne shi ne wato abin nan girmamawa akwai maganganu da dama a nan albaharul muhit na abu hayyanu tauhidi al'andalusi mai al'imta wal mu'anasa wa ƙirri idza ataiti albayta min babihi ki kwantar da hankalinki an gane ko idan kinka zo ma gida ta kofarsa nan istinbat yana alqur'ani ya ce wa atul buyuta min abwabiha to nan kuma ba ana nufin a zo ta kofa batun da su can lokacin jahiliya ne in za an ka zo sai a shigo ta da baya da baya amma nan ana nufin a'a wato in ka zo ma abu ta kofar shi ma'ana mutum ne yana son ilimi idan ya kamata ya je sai ya je wajen masu ilimi kuma ko ilimin sai ka san mutumin yana da wannan ilimin domin bai yiwa ka je wajen malamin na hauka ce zaka koyi tafsiri tana yiwa shi bai san tafsirin ba in ba ya zama to ya san duka ba kenan kaga ka hada rani shi yasa yana da cikin sanin neman ilimi ka nemi ilimi inda waɗanda Allah ya bada shi in ka nemi ilimi wanda bai san wanda bai san shi ba to zaka bata maka lokaci ne ina fata an fahimce ni faqalatil mar'atu martace ce wallahi ko ma asjunu anhu lisani tace na rantsi da Allah ba zan wato daure ba asalin asjunu ai shine wato gidan kaso ko to ta asjunu kinan na daure anhu gare shi lisani kidan ba zan daure halshi na ba da gare shi na kama sakin wuta da bayan ka zo gidan alkali da wanga zamani justice da kuma irin su association islamic to shari'a ta maza da mata in kattahi sai kai mamaki saboda turawa sun bata zamantakewa aure ta fuskar sun tura ma mata aqidar su ta fina-finai nasu da namu na gargajiya waɗanda ake yi shi kenan mace ba ta iya hankulin zama aure da aure ba sai ka ji da wahala aure shi mutu amma yanzu ina yanzu da kasan ana kwashe fiya leda fiya wata haka aka kariya da aure fas wanda kasa an buga shi suna kariyar shi saboda mi saboda duniya an kace an sama gaba ka'ida aure shine ai hakuri yau akwai gobe babu ita ce rayuwar amma sai an kace musu a'a kullum akwai ya za yi kullum akwai ya za yi kullum akwai dole na sai mun dauki auren matsayin shi ibada a bayan ka ɗauki auren mazan ƙarya matan ƙarya uwayen mata son abin duniya har da ma uwayen maza yanzu su ma son abin duniya kana son ka aure mace mai takawa mai jihadi mai sawa hijabi shi ko babanka wani mai kuɗi shi na son a aure ɗaya wani mai kuɗi shi ko su hankali sai tashi sai abu ya rikici iyayen ma na maza sun koma su ma ɗan masu kuɗi suka so su aka suka yi an ba su an kawo ɗaya ɗan mai kuɗi kuɗi za ba su ko ko kuɗi arziki za su sai ta zo ta ce muku matsiyatan banza gidansu akwai komi eh ta zaki kowa da kowa saboda gidansu akwai arziki shi sa irin waɗannan abubuwa dole sai mun yi hattara mutukan muna son zaman mu yayi kyau shine mu maida abin duniya baya tsakanin malami da almajiri tsakanin shugaba da na ƙasa tsakanin wa da wa a'a shi abin duniya da shi ake aiki babu abin da za a yi sai akwai abin duniya amma kai zaman to shine babban guri yau ko aiki kake tare da mutum in dai in babu dala babu mutunci to ai babu rayuwa mutunci yana gaban abin duniya so da dama mutum zai ce a baka kayan miliyan 100 bai bada ko dala ba kuma kai baka basu ba a baka saboda an san da yana da mutuncin da za a bashi wannan abin to amma yanzu ya zama mutuncin babu shi in za mu ba da 'ya'yanmu abin duniya muke so in za mu yi auren abin duniya muke so duk wanda kake tare da shi sai ka kyautata ma mutum ma so 100 ba ka son komai gare shi amma rana guda wata yan bukata ta zo kan nemi shi baka sai nuna bai san ka ba sai rayuwa ta baci babu mutunci kowa kuɗi kuɗi kuɗi ba a neman albarka sai komai ya dabe ci ba mai iya hita matuƙar ba mu ɗebe wannan ba to lamari bai kyau ko makaranta an ka aza mallami ya zama to kullun yaro da dubba a ba da kuɗi mashi ko rushi to lamari yanzu shira ɓaci domin an sa duniya gaba shi yasa malaman turawa suke son a sa salar ga malamai in an ka sa salar ga malamai yanzu na duk karatun da aka yi duniya shi na lalacewa matuƙar an ka sa salar tun da an sa salar akwai wata ƙasa da sun ka zo ban faɗin ƙasar suka so suka ce za a sa salar an ka ce za a yi maliman bai biya daga ran nan da an ka ji biya mutane sun ka zaɓi da duk liman masallatan an ka kore su to wani da ya ji labarin an ce za a san salar sai ce kai bai iya alhamdu ba masallacin gaba shi na sun ka gina shi ba don a kawo illoli a kori limami sai ga shahara ana na ana don an kaɗe bi liman mai galibi sai kuma salar da ƙi zuwa sai sun ka waƙi kuma yanzu na allah kuma an kore su shi yasa zancen abin malaman zaure salar in dai ana ba su a ba su jari su yi kasuwanci wannan shi da a yi musu amma a ce za a yin salar mallamin zaure ko mallami wanda ka karanta suwa wanda ka ɗauka wanda ka samun yalla a wata da ke ka samun jikka ɗari an zo an yi mai salar na jikka ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar ya zo ya ƙara mata ta biyu ya ƙara ta uku ya ƙara ta hudu da an yanke salar ba kusa da inda yi gudu zai yi to turawa suna son su yi haka sharri na saboda ilimin afirka sun karya na turancin yanzu kun ce da kun ce ba ku san turancin kun yarda yanzu za ku yi kun kawo kuɗi har kuna biyan miliyoyi kuma karatun yaƙiya yaƙiya sai firibe firibe ma sai an yi da cat ba kowa na ke samu ba da dubara na da bashi da komi ake biya maɗiya karatun lakwal lamari ya ɓace to kai yanzu ga 'yan kwantaragi su yi kuka mushanni waɗancan saura su yi kuka ma'aikata su yi kuka 'yan kwadago su yi kuka hdn su yi kuka na boko ha sai an kaji muku ma za a yi muku salar da an yi muku na wata biyar kai tsamanin ka kai kana kiran sallah ko kana limanci ko kana karantar da ɗiyan al'umma an jaye salari kuma ka ɗauki nauyi mai girma ya za a yi sai a bar kiran sallah ya zuwa ta yi a ta a ce ita a ba sai sun kawo kuɗi sai ya kiran sallah hai hai kau in buku san nasarun nan baku san su a daina kiran sallah sai an ƙara kin zanga-zanga mu bar sallah gaba ɗaya wannan tunani ba tunani mai kyau ba in za a gina al'umma malami shi ne da suna da gonakinsu kuma ko yanzu malamai da a can wajen gonaki suna da gonaki amma in dai tsaya za a yi a aikin Allah eh ta ba wai bila za ta yi malamai ba ko wani adibi abin da ya kamata a bashi na kasuwanci a bashi na kasuwanci wannan shi ne dai za a tsira amma matuka an ka sike an ka ce salari an ka aza ba hausa udiya muke ba kuma ko saudiya suna bisa hanya biyan nan suna bisa gare shi da zarar an ka ce mutum ya saba ɗaukar biya babu shi ya ɗauki nauyi da kana da mata guda an yi maka salari kana kai mata uku hudu ga ɗaya sun taso maka billahi alladhi wannan karatu suna ruguza shi system ne na baturi sun faɗe shi dama kuma Allah ya faɗe shi cikin Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku masu imani kakkubi sai malamai sun ce hanyoyin shaytan in in fassara shi a zahiri ba kuskure bane waccan khutuwat jam'i ne na khutuwa khutuwa kuma shine taki taki zambiya zambiya to shaytan bai zuwa ya batar da kai lokaci guda sai ya jawo ka daga makaruhi daga mubah shi ce ma kai makaruhi bai komi daga makaruhi sai ya jawo ka cikin haram da nan sai auka cikin halaka daga kana yin wajibi da nafila da wani abu sai ce kai mustahabbin nan bar sha ba bai komi ai kai yin nafila dan nafila kuma ce mabarta farilla kuma ce maka ai sun ce ma ko da baka yi ta ba dai Allah gafurur rahimun nan sai a bada ka to kana da mata guda kana daukan nauyinta gurgurin ikonka an zo an yi maka salari ka kara ta biyu an yi maka salari ka kara ta uku an yi maka salari ka kara ta hudu bayan shekara ɗaya biyu kowace cikin su ta aihu yanzu ga ɗaya sun cika gida kuma an yanki salari ina da karatu a babu zancen karatu shi yasa wallahi ku yi hattara wannan system ne da suke kira wato abin nan wanda adda tsawon lokaci a siyasa ana bu'dul mada ake kiranta bu'dul mada mai tsawon lokaci za a ɗauki shekara hamsin sheikh wanga humaini na 'yan shi'a yana da wata hutta da ake kira littafi al-hutta al-hamsiniya ta shekara hamsin yadda za a yi su watsa shi an ci a cikin duniya yau wannan filan ina da wani littafi ma a gidana kuma bugun irin nake da shi yadda za su yi su mai da duniya ta tasirantu da shi an ci al-hutta al-hamsiniya ina da shi a cikin gidana haka turawa sun kai nan da shekara hamsin dubu sa tsamanin musulunci na zuwa a cikin kasashen mu ba duk za su kare da komi da komi saboda matasan da aka son da an shekara hamsin sauran su an kare da su su tsohin sun kare da wane da wane yanzu an samu nouvelle generation sai a kare da ita shi yasa wannan hutta sai kun yi hattara da ita hutta ta tsawon lokaci ita ce mutanen mu ba sa karatu suna da grand institute waɗanda expert suke ba su yadda za a yi an yi duk yadda za a yi a kare da kowa dama kafin su tai sun ce suna da makiya guda uku a afirka na farko iyayen yara na biyu shugabanni na gargajiya sarakai da sauransu na uku mallamai les experts sun kace musu su iyaye akwai da za iya kare musu abu na farko ku bari a yi musu noma saboda dan afirka in ba a yi mai noma bai rada kowa ba sai an kace to vacancy ya dace da lokacin lokacin noma da an yi vacancy shikenan ku tai an yi ma noman ka haka an ka ta hiya lakwal in ma dan ka za a barin ya bar gari yana da kwakwalwa suna son shi sai a rinka baka kuɗin kato 30 su yi ma noma shi tahi ana na ana tahiya ana tahiya ana tahiya dama abin da suke so kenan ko da yaran sun kai girma sun kai wani babban matsayi an kare da iyaye yanzu yaran sun zai intellectual babu ruwansu da iyaye ana ganin da sun mutu an huta tun da shekara 30 40 50 ko kana da rai babu abin da zaka yi an kace to sai biyu sarakai sun kace su ma akwai da za a iya kare da su na farko dai sarki na karkashin gwamnati ana iya hidda shi a kawo shi an duk wanda an kaga bai biyar da aka so ba ana iya cire shi in ma ana tsoron al'umma ta ana iya bari a bishi sandu sandu sai ya mutu na biyu a sa ƴaƴansu da kwalko da an kace sarakai ku kawo ɗiyanku sai sun kace a'a sun ka ɗauki ɗiyan bayi da ɗiyan talakawa sun ka watsa ko da an ka jima ɗan talaka zan komandan minister sai sun ka kwaso ɗiyansu ruu sun ka watsa sai bature yasa sun ka karatun turanci yanzu da wani ya mutu cikin sarakai wanda ya iya turanci cikin ɗiyan shi da aka aza ba a aza wanda a tare da al'umma an ƙare da su na uku sai an kace mallamai sun kace to wanga shi allu freedom jury akwai yadda za a yi da shi ya za a yi da su an kace na farko ku samu musu maciya masarauta ku samu musu maciya wurin abin ga a gargajiya a gwamnati wasu an ka ɗauke su an ka kai su justice wajen shari'a justice su rinka kula da abin da ya shahi tun da ba kanunin jina'i suke yi ba sai dai kanunin ahwalin shakhsiyya mallam ba yan rashin shari'a sata ba don yanke hannu da cewa yi sai an ka ce a inda an kai rikici tsakanin mata da miji zo shari'a kanunin jina'i bai shiga cikin shi ana nan ana nan sun kaga wasu sun kamu can can wasu saura sai an kai aka su masarauta a yi mallan shi na sarkin kaza shi na alkali galibi wani lokaci in an ka zama to ka fara ci shi kenan kuma kowa a zika kai da karantarwa alkalincin zai shigaltar da kai an kari da wannan sun kace na biyu a sa ma yaran virus cikin kai da al'umma al'umma kar ta dauki malami da muhimmanci wanda ga karantar da 'ya'yan kuwa shi na kuka jiran shi rasa abincin da zai ɗauka nauyin iyali dai a ce ina mallan a ce a mallan ai ba shi yayi maiwa ya sa kai sai ce wacce mai tsaya shi dai tsaya ba ya ce karanta su zai ba kai ɗiyanka na shiga cikin jahilcin addini kana murna wanda a tsaye shi karantar da 'ya'yan al'umma don saboda su kuci nasara alhali da malami idan aka ce ga gonan malam nome ta akai a maimaice mai a kawo mai hatsi gida matan malam ai mata aiki ragon kwarai sai mallan kaza kwarai sai mallan kwan kwarai sai mallan amma yanzu sai zama to duk wannan a hidda mutane ka cikin shi shi mutum na bai da aiki cikin al'umma na uku kuma sai suka ce yadda za a yi a ƙari da su a nuna ma matasa cewa shi mallami bai da gudunmuwa cikin rayuwar da yake kawowa sannan kuma na ƙarshe bai da solution game da al'amarin duniya shi magana da shi ka yi duk magana da kuka ji shi na yi shehu ce muku akwai huta akwai aljanna wai ma'ana duk abin da shi ka ce muku ba wannan na shi ka magana ba in duk maganar mallan suka ya ce in an mutu wai sai in an mutu to ku yanzu kuna bin wanda ga cewa sai in an mutu abin da ba a san abin da za a iske ba su ne fasu ya saka da sai matasa sun ka tashi bu san kima addini ba galibi to amma yanzu ba su ci nasara ba sun ga matasa sun taso cikin 'yan sanda cikin suzuji administration hijabi tun da sai har doktora ko ina masallatai to yanzu les experts sun ce musu to a canza salo gidajen giya an liƙe ba a sha ya liƙe ba dole ba yanzu an dina shan giyar ma'aikacin da ba sai a cire cikin salarkin shi za a ɗauka kuɗin da kuɗin wuta da ruwa da na abincin yaren shi ake ba matar shi don komi da komi shi ko sauran a bashi sakar yaje sha giya yanzu kuma wannan babu ta to yanzu sun ɗauko as-silahul akhir as-silahul akhir wanda babu wanda yayi duk wanda yayi wasa sai ya shiga ciki shine mace yanzu sun kace duk sai an sa mata cikin aiki ko ina da an ɗauki mata an sa cikin sojoji ka taɓa jin an ce an ta yaƙi da mace wajen soja ko amerika da mata sojoji an taba ka taba jan an ce afghanistan an kashe soja mace babu za a kai su ne saboda su biya mu sojoji bukata kuma don kasu je su yi fyaɗe don wani fyaɗe zai zuwa shi to shine silahun da dan adam bai iya rabewa da shi don dan adam allah ya riga ya sanya mai son mace bai yiwuwa inda shi na lahiya to sai a kawo su sai a watsa cikin administration ga sunan cikin sojoji ga sunan cikin polisai ga sunan da ko an yi haka ƙarya ta ƙari shi ne babban yanzu makamin da suke amfani da shi kuma babu ran da za su bane shi don mace dan adam bai tabbarin mace ba sai ya mutu da shekara 80 za ka ga mutum shi na son a wanke mai budurwa eh kuma ko nan da aka kama kowa ita ko mace ko annabi kake annabi ka san dai annabi hakwa daraja to kai yi sake mace ta ce ka neme ta ba a cewa a'a ƙarya na wanga mutum bai ciya ne miki ba sai a ce lalle kana yiwa yalle rayuwa to tambayi ni kuma ya hujjata ai kuna yin tsaya ko abin ga ko annabi yusuf alaihi wa alihi afdal salatu annabin Allah na dan annabin Allah na jikan annabin Allah na tattaba kunnan annabin Allah na tunda annabi yusuf dan wani dan annabi yaqub annabi yaqub mine ne annabi Allah na ko to annabi yaqub dan wana ishaqa kenan kaga jikan annabin Allah na ko shi annabi yusufa to shi ko ishaqa dan wana ibrahima kaga tattaba kunnan annabin Allah na amma da mace ta ciya ne me ta bai hita ba to kai don ana ce ma ustad ko akramakallah ko sheik ko sheik ita kanka shi yasa cikin adabu duniya wa din na imamul mawurdi wani mutum ya tafi farauta cikin daji sai wata mace ta gare an kawo da hira sai wani mutum ya tsinkai shi abokin shi ce mai iyaka ko wani mutum na da ya tsinkai shi ce mai iyaka an tusada kai hatta rayuwa kana da aure cewa don haka yanzu mata na kunga Saudiya yanzu sun watsa mata duk inda ake son a bata al'umma mace ake sawa da zaran mutane suna zina ta zamanto musu ruwa babu wanda zai daga hannu yace Allah duk kowa ya dauda kowa ya dauda gaban kunanan su mata huska kuɗi an sa dauda matsayi dama mimun huduna duk tarkon duniya gaba ɗai mimun hudu ce almimatul arba'a a sunan su almimatul arba'a mimun hudu da mimun da mimun sai a ce mimani mimun uku a ce mimatul to mimatul arba'a mimun hudu duk dan adam ta nan ake neman shi almimul ula almansib matsayi da matsayi na siyasa da na gargajiya da na kungiya da na unguwa da na wacece duk wanda an ka ba matsayi ya san ana neman shi wannan ka sani dan da an baka matsayi hankalinka zai canza kana kariyar matsayin ka daina kariyar addini dan siyasa ga ana tare da shi shi na kare addini radda an ka ce maka sun samu shi kenan karshen tabannar da zai yi ma ta hita wanda dama ba shi na asaba na biyu almalu kuɗi in an ga wannan wuri ba a same ka ba ta matsayi don wani ba ruwa ne da matsayi shi bai son rigima bai son ɓace ɓace sai a ce kuɗi ga fatawa ana gani an san abu haramun na sai ka ji ce a'a akwai khilafu bainal jamhur khilafu bainal ulama wasu sun ce maka ruhi na yabba yarinya hannu an ka ce haram ya ce a ba haram da ba Allah ya ce wala taqrabu zina an ka ce ya ce to baka jabin da Allah ya ce ba kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha kudi shi yasa manya manyan mu'assasa na malamai na duniya duka suna su kokarin a basu kuɗi saboda in sun ka samu kuɗi sun ka fara jin daɗi mutumin da ka kwana cikin saburo ya kwara kwana cikin AC to yanzu da an ce za a yanke wuta gashi da mace da mata shi tsohuwa ta ta almajiri ta wadda gare shi yanzu ko ya samu ja doguwa mai gashi ita ko ba ta kwana sai cikin AC da ita da ɗanta yanzu ko an ce za a yanke salar dole shi shuru an baka kaci kuma ka san yanzu cikin halin da kake ciki condition ta canza na uku sai abin nan almaru sai almar'atul jamila mace mai kyau da ita sun ka halaka da Hausain ya samu doktora cikin adabul arabi sun ka kai shi faransa sun ka bashi ya dawo ya kawo manhajul shak wai komi sai an fara da manhajul shak shi'irul jahili yace galibin shi manhul na yace cikin qur'ani akwai kurakurai yace su adun da samud ba tabbaci da ba duk yazo da manhajin shak kuma matsalar da an ka samu sangor sun ka bashi bature faransa ya asalin masarautar faransa shina shugaban kasa ma ya ajewa shugabancin kasa ya can faransa ya koma academy française alasan watara sun ka bashi ba yahuda ta kasar america kun gani zo abin shi na faruwa duk wani babba abdullahi wanda sun ka bashi batura ta kasar faransa gashi nan kun ga abin da yake faruwa yaron ana son sai ya zama shugaban kasa dole to abinda an matsala ba wai dan shine dan shugaban kasa ba ko dan shine dan batura shin wai aqida afirka gare shi ko ko ta kayyotancin kasashen turawa to sai a neme ka shi yasa sai su shirya to mimun uku kenan waɗanda su ake neman duk wani mutum da su ko a baka kuɗi ko mace ko a baka matsayi to in sun kiya sun kace to da yanzu sai almautu kisa wanda babu ruwan shi da kuɗi babu ruwan shi da mace ko ta yi kyawo kamar mi babu ruwan shi da kuɗi yan jikka goma goma babu ruwan shi da matsayi ko da iri bai so to maganin shi sai dai a kashi wannan hutta tana nan rubuce gare su sun rubuta sun aje ku kan mashikin ku Allah ya kyauta bayanin yana da muhimmanci dole na a kawo shi to tace ma asjudu anhu lisani bazan kare harshe na da gare shi ba illa idza kasani nan asijinu ana yin bincike hukuncin asijinu a musulunci da tarihinsa annabi yusuf ya yi gidan kaso da sauran wani malami ya rubuta littafi asijinu a ahkamuhu nan kasar saudiya kaga yadda hukuncin shi yake a cikin musulunci ma asjudu anhu lisani bazan kame halshina daga gare shi ba illa idza kasani sai in ya tufatar da ni kasa yaksu ko ba haka ba wala arfu kamar da cikin hadisi wa taksuha ko idza tasaita wala arfa'u lahu shira'i bazan dauke ke mishi ba an gane ko shira'i wato kafafuwa na kenan ina fata an fahimce ni asalin shira ina ganin kamar tuta ce amma na tana rufin kafafuwanta ko duna ishba'i matuƙar bai ƙosar da ni ba ina fata an fahimce ni babu abinci ai babu aure ko sun ka ce yunwa na hana kwana yunwa na kashe aure yunwa mai ya mu cimar cizo gida duk laihin da an gare ka ga mace ko uwan da hankuri an ka ce mi an matsala mi an matsala ta ce yunwa to magana ta ƙari ko ba ka nan bane yunwa ita ba a yi hankuri in dai mace an ka ce yunwa na aggare ta to matsala ta taso amma in wani abu na iyaye na iya hankuri amma an ka ce yunwa to matsala ta taso in ba iyayen da ba su iyayen da suna iya su baka abincin shekara guda ka zama da su dama dama ko ta al'ada wadda akwai ni gari nan Nijar ma dai amma ban ce ku ta can ba ku yi armi ba za a baka abinci galibi na shekara guda ubanta kuma shi baka shari suna zan yin wannan ko ba haka ba wucewa wucewa to amma wannan wani lokaci yana sa namiji in yi auren kuɗin ya saki yarinyar amma kuma wannan in uban yayi don Allah abu ne mai kyau ka taimaka mana da rika diyarka mutanen da haka suke doko abinci daga cikin rahewa su ba mi su ba miji ya cigaba da zama da iya to amma yanzu ina inda aka jiran ka kawo sannan sai an san matsayinka da motar ka da abin da ka aje da wanda abbabanka da wace irin kasuwa ka kai da wani irin kaza da wani irin kaza to kaga yanzu ai zancen auren irin wannan zancen yunwa bai kota su ba da sun ga kawo harar tangadi suna jayi ta kahin ka kai kasa fa halafa abu zaidin sai abu zaidin yayi rantsuwa bil muharrijat thalath da al muharrijat asalin shi abin da ke sawa kunci al-thalath guda uku ko ba haka ba domin an ce al-muharrij daga al-harju ne shine abin da ke sawa kunci to an ce kuma abin nan abin da ke sawa kunci rantsuwa tana sawa kunci domin za ta hana kaka aiwatar da wato abin da ake so na'am al-muharrijat al-thalath ko shine na na abin nan abubuwa guda uku huruful qasr ay uku na ko wallahi da billahi da tallahi ko kuwa sun ka ce a abin da ake nuhi rantsuwa na saki uku yayi rantsuwa da saki uku an gane ko at-talaq bi thalath wa qila at-talaq wal itq wal mashi ila makkah abubuwa ne masu sawo abin ga domin saki yana sa kunci yantarwa kai rantsuwa in abu kaza bai yi ba ka yantar da bawon ka kaga shi ma shi na sa kunci sannan ta yi zuwa makka kasa shi ma yana sa kunci tunda abu na mai wahala in ba ga wanda akkusa ba ko ba ka nan bane in ba wanda a wajen da ba in ya ce yayin rantsuwa kaga shi tana zo mai da sauki amma dai wanda annan Niger to ina ganin Holland ya baci sai dai shi da kafara don baka da ka taimaka kasa yanzu ga yan boko haram can ga yan tawayen Chad ga na Sudan lahira zu kana ta lahira annahu la yamliku siwa atmarihi ar-rithas shi Abu Zaid bai mallaki komi ba siwa atmarihi sai raggan shi ragga ar-rithas wa'inda sun rududdige ar-rath shi ne abinda ya rududdige fa nazara al-qadi fi qasasi qasasihima sai alkali ya kalli kissarsu da labarin su nazara al-almai irin nazaran ta al-almai wani mutum na wanda ya shahara an gane ko wanda ya shahara da gane magana shine al-almai mai kaifin hankali an gane ko wanda in ya ga magana farko ba sai ya jimi ta ba an gane ko shine al'almai wani da ka fara faɗin magana an ka ce allabibu bil isharati ya famu wata magana da an faɗi sai ka ce dakata dakata na gane inda za a ko ba haka nan bane to wa afkara fikratan lawdhi yayi tunani afkara in an ce afkara nan in ana cewa afkar mana yayi tunani fikratan lawdhi irin tunanin nan na wato al-lawdhi al-fatin kenan mutumin da adda kaihin hankali mai kaifin basira thumma aqbala wajhi ma bi wajhin sannan ya fuskanto su da wata huska qad qattabahu ya daure huskarsa qattaba jabinahu shine wannan abin in an kan mutun yaran shi bacin lokaci shi na daure fuskarsa sai kaga wannan tozon da ke saman goshin sa sun sun tunta su shine qattaba jabinahu amma nan qattabahu yace wa mijannin qad qalabahu ko da mijannin mijannin ana iya cewa sulke sulke shine mijan sulke daga wato janna yajunnu shine dama sulke mun ci muku duk kalma mai karewa da jimun da nunun guda biyu ta da nufin rufewa ko ba ka nan bane to sulke an sami suna mai janna domin dai annahu yasturu sadr yana rufe abin nan kirji ko gaba kad kalabahu wanda ya juya shi in an ce an juya shi shina nan an juya shi kenan ya zo musu da wata fuska wadda ba ita ba tunda sun zo da zancen taimako wa qala yace alam yakfikuma at-tasafuhu ko fi majlisul hukmi alam yakfikuma ashe bai ishe ku ba attasafuhu wauta daga asafihu ne yin wauta fi majalisul hukmi a wajen mai yin hukunci wal iqdamu ala hadha al jurmi ku yi kokari ku zo da wanga wato al jurm ta'addanci laifi hatta taraqaitu ma fi fuhsh al muqadha hatta taraqaitu ma hakun daukaka daga arruqi ne fi fuhsh al muqadha a cikin wato al muqadha al fahisha kenan al eh fi ne ko ni nan fi gare ni fi fuhsh al muqadha di ba shi da kyau to nan fahshil muqadha'a an yi idafatu sifa ne ila mawsuf aslin shi al muqadha'a al fahisha ina fata an fahimci ni wala darul akhirati khairul lil ladina taqu darul akhirati ay ad darul akhiratu ni qul in kanat lakum ad darul akhiratu kina ana idafa shi ana idafa sifa zuwa ga mawsuf ana idafa mawsuf zuwa ga sifa wato kenan zagayya wadda take mummuna ila ila khubthil mukhada'a zuwa ga munancin almukhada'a yaudara kenan kamar alkali ya gane rigimar da anka kulla sun zo da ita na don saboda su ce alkali karshe in ya ga aure zai mutuwa shi taimaka musu shine addubar da suka yi shi kuwa bude da dama abin da ke so kenan waimullahi alkali ya ce na rantsi da Allah laqad akhta'tum laqad akhta'at ustukum alhufra ustukuma duburaku guda biyu akhta'at ta karkace ta yi kuskuren alhufrata wato rami kidan ka mutum na je kashi sai bai samu daidai ba kaga abin sai kaga duka ya zube gefe walam yusib sahmukum athughra sahmukum kibiyaku walam yusib bata dace ba da athughra wurin halbi wurin da ake halbawa an gane ko fa inna amiral mu'minina lalle shugaban mu'minai a azzallahu bi baqaihi dina Allah ya karfafa da kasancewar sarki addina addini to shi kenan yorin mukama ta cinye lokaci eh sai a tsaya nan mu gani da lokacin sallah ya aiko to shi kenan mu yi sallah mu gani ana samu ko waɗancan anan taba kaɗan kaɗan assalamu alaikum warahmatullahi